أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم yau alhamis takwas ga watan tara ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya kuma ba mu damar hakuwa a wannan masallaci masallacin da ke cikin wannan jami'a ta jihar Gombe Gombe State University wadda muke haduwa a irin waɗannan ranaku a yammacin wannan kwanaki na wata mai albarka domin karatu cikin littafin Allah alƙur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul hajji a karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 59 insha Allah za mu tashi aya ta 60 a cikin suratul hajji muna fata Allah ya samu dace an turo tambaya ko tambayoyi kamar haka wannan ya ce bayan ya yi sallama ya ce yana neman ƙarin bayani akan ma'anar a wannan gaban wannan gaban aya ya ce saniya itifihi an karanta a baya a cikin wannan sura saniya itifihi liyubilla an sabilillah wato ma'ana mutum yana bankama saniya itfihi wato yana juya wuyansa ya tare kansa da wuyan wato saboda bankama da girman kai wannan kalma ce wanda ana amfani da ita wajen idan mutum ya cika a bankama ko ya cika tsagawa ko ya cika girman kai ai kaga kaman da Hausa zaka ji wani sai ana cewa naga wani ko yana daga kafadunsa yana mai kenan yawa yana yana yana jiji da kai to shine kamar anan ma ce saniya itfihi mana yana ban kama yana toshe wuyansa da kansa to shine kalma ce da take nuni zuwa ga yana ban kama yana kafafa yana jin shi wani ne don ya badda mutane daga tafarkin Allah yana ji da wannan abun yana alfahari da haka wannan shine wallahu ta'ala alam mai tambaya na bayan wannan ya ce shi doguwar takadayiyo yana ba da labarin cewa da yana kasuwanci shekara goma sha biyu da suka wuce sannan ya samu matsala da waɗanda yake kasuwanci da su karayan arziki ya faru da shi sannan kuma har ma waɗanda suke kasuwanci suka kulle shi a kurkuku ya yi shekara biyu sannan daga baya Allah ya kaddara ya fito dole kuma ya sai da duk kalarorinsa ya biya su waɗannan mutane sannan daga ƙarshe ke maganan a ya fito ɗin kuma ya sake samun buɗi ya samu arziki yana da arziki wani daga cikin waɗancan waɗanda suka tsare shi suka kulle shi shi kuma ya samu matsala a rayuwa haka shi ne ya zo zai ba da kuɗi a ga wancan mahaifiyarsa ta ce in ya bayar ba ta yafe ba to shi ne kuma sai ya yi taurin kai ya je biya kuɗin ya bayar bayan mahaifiyarsa ta faɗi wannan shi ne yanzu yake cewa yana neman shawari wato ya ce malam don Allah ina neman shawarinka yaya zan yi ai wannan ka riga ka yi tsagawa ka yi girman kai ka ji cewa kai mai kuɗi ne har mahaifiyarka ta hana ka abu ka ce a ka biya kuɗi yanzu kana neman shawari na ai iri na cikin ƙasa iri na a cika ƙasa da su ba za su iya fidda kai daga fishin Allah ba akan kalma guda na mahaifiyarka aka shawari na bai da wani tasiri a gurinka in dai ba za ka bi mahaifiyarka ba saboda haka mutane da yawa zaka ga idan suka yi arziki sai su mai da kaman iyayen su fadawa ne yau abun da mahaifi ko mahaifiya ya faɗa ba shi za a yi ba sai shi da yake ji da kuɗi shine zai yi bal shine ma zai riga gaya wa iyayen abun da za a yi wanda sun kasa fahimtar matsayin iyaye matsayin kuɗinka daban mulkinka daban arzikinka daban abin da kake ji da shi duka daban in ana maganar mahaifi ko mahaifiya to magana ta kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama matashi lokacin da wai matashin yana magana mahaifinsa ya ɗau kuɗinsa ya yi abin da zai yi nan suna da sunan wai matashin ya zo yana yana kai complain wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da mahaifinsa yi sai ce a kira mahaifin sai da mahaifin ya zo sai kama yaro ya wurga ce ta da kai da abin da ka mallaka gaba ɗaya na mahaifinka sai duk abin da ya yi idan ɗa ya ɗau kuɗin mahaifi mahaifi bai sani ba ɗan ya yi sata ɓarawon gida kenan amma idan mahaifi ya ɗau kuɗin ɗansa ya yi duk abu da zai ya yi daidai ɗa ba yi da iko saboda ɗa ne shi da shi da abun da ya mallaka na mahaifi don haka yana ƙafafa da arziki haka mahaifiyarka ta ce kar ka yi kaza in kai ba ta yafe ba lokacin da kake gidan kurkuku ka san kwana nawa sai ba ta bacci ka san inda ta rinka buga buga ta je ta tambayi wancan ta nemi wancan ta ce ki nemi wancan taimakon sa da sauransu a lokacin da wasu suka sa ka gidan kurkuku saboda abin duniya ita kuma da kana da shi da ba ka da shi ita mahaifiyarka ne kuma tana gadara da kai yau kai kayi wani yau kai da shi nawa kai mallaka kai karka dauka kayi kuɗi ba kana canza dala ko amurka kake canzawa kai ba kuma bane yawa saboda haka ka je ka bi mahaifiyarka kai abin da take in kana neman gama da duniya lafiya in kana neman gama da duniya lafiya ka koma ga wannan mahaifiya yawa magabata in ka ga da suke girmama mahaifa da yadda suke sarayar da duk abin da suke da shi don mahaifa imamu al-a'amash rahimahullahu ta'ala mahaifiyarsa tana da dan da tsufa yayin wani ta kan yi abu wato ba ta san me ta yi ba amma sai ya zauna an cika yana daga cikin wanda ake cika wajen ɗaukar hadisi a gaban ya zauna an cika za a ɗaukar hadisi yana karanta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce Sulaiman shi ke nan sai ya tashi kowa ya haƙuri sai ya tashi ta buɗe ta in yaje ya tsaya tana maganganu da wanda za a gane abin da suke wada da wanda ba za a gane ba da maganganu na su ba da maganganu na zai ce shekaru mahaifin sai dawo ba yana tsaye sai ta gama ce mata in je ci dole karatu da ji toje ka sannan tukuna yake tafiya saboda sanin mahaifiya kai kana dan canza dala ka ce wai za ka abu na kai ka mai da hankali yawa ka je ka bi mahaifiyarka a mun da take kuma ka je ka nemi gafararta in kana nema amma shawari iri na wane ne ni ko iri na cikin ƙasa ne na gaya ba ba za su fidda kai daga cikin Allah ba in ba ka yi hanyar da sai in sabon Allah ne ta umarce ka da shi nan ne ba za ka yi biyayya ba Allah wata ala za mu ci gaba da karatu insha Allah aya ta 60 cikin suratul hajj muna fata Allah ya samu dace na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن عاقب مثل ما عذب به ثم بغي عليه لينصرنه الله
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalik hakan ne shi ne hukunci a gurin Allah wa man aqaba bi mithli ma aqiba bihi wannan aya da yake saukanta malamai suka bayyana cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da sahabbansa suna tafiya an shiga wata na al-muharram wata al-muharram kuma yana daga cikin watanni hudu masu alheri ba a yaƙi a cikin su musulmi ba za su fara yaƙan kowa ba a zubar da jini a cikin su da al-muharram da da zulqa'ada da zulhijja da al-muharram da rajab wadanda su ne ashurul hurum watanni hudu masu alheri da suna tafiya a cikin wannan wata na al-muharram sai sai karo da tawagar kafirai tawagar kafirai da kawai suka ɗaga makamai a kansu cewa sai sun yaƙe su suka ce suna roƙonsu wannan wata ne mai alhurma su an hane su addinin Allah ya hane su da yaƙi a cikin wannan watan ka su yi haƙuri su kyale su suka ce a ba za su yi haƙuri ba kamar sun yi haƙuri ashe ina wasu suka haura musu suka haura musu suka rinka kashe su sai su ma sai suka tsaya kawai da suka tsaya suka juyo suka mai da martani nan take suka yi fata-fata da waɗannan kafirai suka kashe na kashewa suka kama na kama suka yi fata-fata gare su da shi ne sai suka shiga damuwa cewa sun yaƙi kafirai a cikin ashirul hau amma ba su suka fara sun ga kawai dole su kare kansu ne da taimakon allah ya sa suka yi shi ne suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu daga ga abin da ya faru da kata da mun muna hanya duka haɗe su mun haɗa su da girman Allah su kyale mu amma sun ki daga da muka ga za su mana illa sai muka mai da martani muka tsaya sai Allah ya ba mu taimako muka kashe su muka yaƙe su iyakar yaƙa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce komai sai ga malaika jibril Allah ta yi zalika wa man aqaba bi mithli ma uqiba bihi da ku sani haka bayanin yake duk wanda ya mai da martani da irin misalin martanin da aka masa tun mabiya alaihi ya ce kar a yaƙe shi amma aka yaƙe shi aka zalunce shi aka yi ɗagawa a kan haƙƙinsa har ya ji zafi ya mai da martani la yansu ballahu Allah to wallahi Allah zai taimake shi don haka Allah ne ya taimake su suka ci nasara a waɗannan kafirai Allah ya san ba su suka ma da suka fara yaƙan kafirai ba domin a wannan wata da suke girmama. Inna Allah lallai Allah la'afuwun wallahi mai abuwa ne da wanda ya musu abuwa. Gafurin Allah mai gafara ne ya musu gafara, taɓa su aka yi. Wani shi ne za ka ga ko a yanzu abubuwa diba suna faruwa. Ta za cin kari ko gari ko a tare mutane a hanya a kashe mutane don dai kawai su musulmi ne. A musulmi ba za ka taɓa jin sun yi haka ba duk garuruwan musulmi ba a yi haka. amma garuruwan da ba na musulmi ba nan ake haka kuma kama hanya hanya tsakanin plateau jos abuja sau da yawa za ka yi irin wa'annan karaskiyan suna faruwa an tare mutane kawai suna tafiya saboda su musulmi ne an kashe su an yanka su a hanyar lantan an kashe su an yanka su an kashe musulmai don kawai su musulmai ne irin wannan ta'addanci dole sai gwamnati ta tsaya jinin kowane ɗan Najeriya wanda duk ya rantse in gwamna ne in shugaban kasa ne in sanata ne in menene in local government chairman ne duk wanda ya rantse akan kiyaye jini bayan Allah wallahi sai Allah ya tambaye shi in jinin wani ya tsaranta wajibi ne a kula da wannan babu inda addinin musulunci ya ba da damar a zubar da jina ne mutane kawai haka kawai da su da su yawo hatta constitution chapter guda chapter 3 fundamental rights fundamental human right duka wannan yana magana ne right na kaza right na kaza right na kaza right za su ambata a ciki sun fi a kirga ga sunan amma duk gaba da ana bayani wasu kawai wanda suka ga dama su taka su wuce kuma abin da yake faruwa kuma kuma wani aka banda law of Allah so irin wani da hawa da ba ku su shi da cewa ko su shi da ko su shi ne kaza amma me ne a kan su ne kuma wasu ake taka su sannan wasu suke violating abin da kansu shi da bayan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da Qur'ani da shi da Allah ya yi ya aka da shi na rubutu da kisas fil qatl يجب موالكم أيتها كذا كذا أنا لا masu kawo shi Najeriya da mutar ya zama abin wasa a zuwa da zai mutar a zuwa da zai mutar musamman arewacin Najeriya al'ummar musulmai a rusa wannan garin a kona wannan garin a yi duk wanda Wadda aka wata na abubuwa ne waɗanda suke wajibi ne, haƙƙi ne a kan hukumomi, haƙƙi ne a kan gwamnati. sai ta tsaya Allah zai tambayi duk wanda yake da haƙƙi a kan wannan ranar tashin alƙiyama wannan shine zai kawo zaman lafiya a lokacin da al'umma suke zaune lafiya kowa ya abin da zai na harka yan kasuwa su yi kasuwanci manoma su yi noma kowa ya abin da zai yi ma'aikata su yi aiki ba wanda yake tsangwama wani ba wanda yake taɓa lafiyar wani ba wanda yake cutar da wani saboda akwai doka a hannun hukuma akwai doka a hannun gwamnati aikinta kenan wanda ya taba wani bisa zalunci to da ka taba shi kuwa bisa dokar da aka tanada na ganin kasashen duniya ba inda za ka gara in wannan abu ko ina akwai doka akwai akwai tsari yana taba wani aure wani a saudiya wasu shekaru lokacin muna muna karatu wani ya taba yaro ya tatile yaro ya doke shi da dutse a kai a kawai yaro ya rasu ya dauka zai jefa a kwandon shara take kawai ɗan sanda suka gan shi da ko ina jami'an tsaro ne suna zagayawa ko ina layin na in ba ga motar jami'an tsaro ba ɗaya layin ba mu koyo shi mota tana cike da mai ba za ka ga jami'an tsaro a cikin mota wai ya sauke gilas ba da esin ta kawai tana jiri can ta ko ba tana jiri tana tsaye a gurin kawai tana jiri ko ta kwana amma yanzu ko ya abu ne ya taso emergency ce kana zuwa kai ka kawo complaint talaka ka ce ba kawo kuɗin mai daga nan kawai shike magana ta kare daga nan magana ta kare da gangan mun canja abubuwa gaba ɗaya mu sai Allah ya san masu kirki a cikin mu da yawan mu sai yin siyasa ta zo ne zaka ga ana rigidi ana nema kowa yana nema don ya samu kuɗi dan ɗaya ne in an samu wanda suke nema domin Allah don talakawa wani ma yake kawai ya gina kansa ya gina ya samu abu na ayi amfani da talakawa kuna ta wani na abubuwa sun kai inda suka kai in ba mun dawo da Allah subhanahu wataala da bayanin Allah subhanahu wataala ba za su mun ba corruption ya kama ko ina kowa ya zama corrupt sai wanda Allah ya kare kan abu na gaskiya ba za a iya ba abu na ƙarya shi muka jima kansa Allah subhanahu wata'ala yana tabbatar da cewa wanda duk aka masa ta'addanci ya tsaya a cikin ashurul hurum kamar yadda waɗannan sahabbai suka tsaya Allah subhanahu wata'ala ya tsiratar da su ya ba su nasara Allah ce ba su yi laifi ba kuma lallai Allah subhanahu wata'ala zai taimake su kuma Allah ya taimake su kuma Allah ya ce inna Allah la'afuwun ghafur lallai Allah tabbas ne afuwa ne ghafur ne gafara na'am
ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير
ذلك أصل cewa hakan din bi anna Allah saboda shi Allah yulijul layla fil nahari shine kada yake da iko shigar da dare cikin yini wa yulijul nahara fil layli wani kai kuma ya shigar da yini cikin dare duba wani lokaci kafin karfe shida ta yi an kira sallar magariba har an yi da sallar magariba wani lokaci ko sai an zo shi shida da rabi sannan magariba ta wani lokaci daga mutum ya kwanta kafin ya ankara asuba ta yi wani lokaci kuma sai ya gaji da bacci ya duba ya duya asuba ba ta yi ba balle yana da dogon tunani tunani gani ya dana Allah Allah gari ya yi gari ya wani Allah shine yulijul laila fil nahari wa yulijul nahara fil layl ya shigar da dare cikin ini ya shigar da ini cikin dare wani sai ko su daidai wa daida akwai kwanakin da a shekara su daidai wa daida su da su mun suna nan akwai irin waɗannan nan ko ma su da dukkan ba sai samu wani eh daidai wa daida su saboda haka dare kuma ba wai bishiyoyin iya nan ba kawai ba iya na cikin jami'an nan ba kawai ba iya na abubuwan nan ba ba iya na bambe ba bishiyoyin duniya da na jeji da na birni da na gari da na ko'ina babu wata bishiya da ganye ɗaya ke tsinkewa ya faɗi kasa face Allah yana sani da shi kuma sai Allah ya san lokacin da zai tsinke kuma sai Allah ya ba shi dama tukunne ke tsinkewa don kuma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu wala habatin fi zulumatil ard wala raqabin wala yabis illa fi kitabin mubin kuma duka wannan tun ba a halitti duniya ba Allah ya san a wannan ranar ganyen za su yi haba Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah latifun sanan khabirun Allah subhanahu wa ta'ala masani ne mai ba da labari labari na gaskiya ya san abu kuma in ya bayyanawa ranar tashin alƙiyama ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza tabbas ne kawai ba musa na lahu ma fi samawati wa ma fil ard gare shi kadai duk abin da yake cikin sama da duk abin da yake cikin ƙasa na Allah ne mallakar Allah ne shi ke jujjuya shi da yake so shi ke da tasarrufa a cikin su abu kaza ya samu kaza Allah yana sani da ikon Allah ne da yardar Allah ne da izinin Allah ne wa inna Allah kuma lalle Allah lahuwal ghaniyyul wallahi Allah shine al-ghaniyyul wadatacce wadatar da ba ta bukatar ƙari Allah shi ne wadatacce ya ayyuhan nasu an kuma fukara wani da ba ya kuma mutane ku ne alfukara mabukata zuwa ga Allah amma Allah ne da gani da aka ana mace ruwan ganiyar kami kuma lalle Allah wallahi shi ne alganiyu wadatacce alhamidu wadatacce ya gode wa kansa wanda kawai ya gode ko wani gida mun yi na daman ba zai gode wa Allah ba to Allah ya gode wa kansa godiyar Allah ga Allah ta wada ta wadatar da shi balle dukkan mala'iku suna gode wa Allah dukkan manzanni da annabawa suna godiya ga Allah dukkan salihan bayi suna godiya ga Allah kai dukkan halittun Allah suna godiya ga Allah sai waɗanda suka kangare jirgin ruwan su يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه babu wani amfani yana tasbihi ga Allah yana godiya ga Allah ba abin da baya godiya ga Allah kuma Allah ya gode wa kansa magana ta gari na
ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويوقف السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم Allah ce alam tara ba ka gani Allah Allah cewa lallai shi Allah sakhara lakum ma fil ard ya hore muku duk abin da yake cikin ƙasa duk abin da yake cikin ƙasa yawanci dan adam ke amfani da shi duwatsu ka ga dan adam ya tsaga su sun zama titi dabbobi dan adam yana amfani da su dabbobi da hukumatul an'am dan adam yana amfani da su a yanka a yi abin da za a yi a yi kiwo a tasimo da su a yi ne ne dukkan nan takhara da kuma fil ard motoci dan adam yake amfani da su raƙuma dan adam yake amfani da su duk abin da ka gani a doron kasa in ka ga bishiya bai ba da yaya dan adam ne zai tsinke ya je ci in ka duk abin da ka gani tsuntsaye dan adam ke amfani da su suna can suna abuna amma idan dan adam yana sha'awar Allah ya tsina da ya yi turku ya kuma ya kama su amma su ba ta kama mutum haka ba ku ganin annallaha sakhara lakum ma fil ard ku yi abin da kuke so da duk abin da yake doron kasa ina in ka gana tituna don bani adam in ka gana sa wutar lantarki don bani adam in ka ga an yi motoci an kero su don dan adam in ka ga an yi jirgin ruwa don dan adam duk abin da ka gani a doron ƙasa amfanin ɗan adam ne don me ɗan adam ya ji daɗi ya bauta wa Allah ba ya ji daɗi ya yi tsiya ba a'a ya ji daɗi ya bauta wa Allah haka Allah ya ce shi ba ku ganin annallaha sakhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil bahr bi amrihi sannan ga jirgin ruwa tajri fil bahri suna gudu a cikin kogi dukkan yadda kogi yake da ƙarfi yake juyawa da yadda yake rakuni yana juyawa maza ka ga hanyar da jirgin yake yi Allah ya hore masu yana tafiya kawai a loda kaya a loda manyan motoci da ƙananan motoci da sauran kayayyaki a loda a jirgin ruwa daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa daga an loda motoci daga amurka za su zo najeriya lagos ran da za su taso za a rubuto maka za a turo maka ta email in kana najeriya ka sai mota ko ka sai wani kayan ko za su zo maka a can ka kayan ka zai iso lagos ran kaza ga watan kaza karfe kaza haka za su tsaho ruwa suna tafiya kuma insha Allah ta'ala a wannan rana a wannan tafi in ka zuba so so ne so ne kayan ba to jirgin ya samu taron jirage ne ba a gama ɗebewa ya iso inda zai tsaya a cikin kayan wannan duka tsarin Allah subhanahu wa ta'ala ko wanda yake wani jirgi ya duk kayan da aka lafta masa ba zai tsaye kasa ba yana bi kawai yana tafiya yana ketarwa yana tafiya daga China a loda kaya ba zai bi hanyar ko ina ba sai hanyar ruwa hanyar ruwa hanyar ruwa har ya zagaye kuma ya dawo da shi ne amma za a biya maka sati kaza zai yi kwana kaza zai yi kuma haka iya kwanakin haka za su wasu suna tafiya ta sama wasu suna tafiya ta ƙasa wasu suna tafiya ta ruwa jirgin ya ga yana tafiya da kayayyaki a cikinsa ga abinci ga gurin cin abinci ga ɗakunan kwana a cikin jirgin ruwa ɗakunan kwana a cikin jirgin ruwa ga gurin cin abinci a cikin jirgin ruwa ga masu abinci suna ta harka kamar da muke nuna masallacin suna ta harka suna ana tafiya a cikin ruwa ka duba manya-manyan koguna ka ga wani tayi wani kogi ɗaya da muke je ƙarshen Morocco zuwa shiga Europe wani tayi idan ka duba za ka ga baka hango sama ruwan ya tare kai ko Lagos ma ko Lagos wani tayi idan ka duba za ka ga ruwa ya tare maka gaban ka amma ina Allah subhanahu wataala ya hore jiragen ruwa suna suna shiga suna kawo kaya wani sai ka tabiri fil bahri bi amrihi jiragen suna gudana a cikin kogi bi amrihi da umarnin Allah wa yumsiku samaa an tafa'a 'ala al-ardi illa bi idnihi Allah ya kame sama bata taba faduwa a kan kasa ba da Allah da mako yin sama ta tibe wa shike nan da ta tibe wa shike nan magana ya kai ko saman wani gari a bar banda sauran wasu bai ruwa wani gari ya cika tsagiranci wani garin kaga wasu mutane sun yi dukkan abu da za su yi na tsiya da ta'addanci da komai amma sama tana nan a kame wani suku sama Allah yana rike da sama an tafa'a ala al-ardi ba za ta faɗo a kan ƙasa ba illa bi izini sai da izinin sa sai ranar tashin alƙiyama wa hiya yawma idin wahiya ranar tashin alƙiyama kan sama za ta zama to cikin rauni za ka ga sama tana tsagewa tana kecewa tana zurewa mala'iku suna Allah ya soke yi rauni amma yanzu Allah ya ke duba sama mana ya taba ganin inda sama take da ba ta taba gajiya ba ba ta taba kamin hannun ko misali annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in mutum ya shakka yana shakkan sharrin wancan to zai zai sallah raka'a biyu yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau alhamdulillah Allahu akbar alladhi lahu mulku samawati wal ardh الممسك السماوات والأرض والممسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر إلا لمن ذلك يا الله من شر لك شر فلان من فلان sai mutum ya ambaci sunan mutumin kuma ma sanin mutum yake yi da shi in ma wani yake yi da shi in ma ne yake yi da shi in ma ƙarfin jiki ne ko me yake yi da shi to mutum kawai in yi sallah raka'a biyu ya ga wannan ya kai makura wajen masa hada hasada da masa kiyayya da gaba da sauransu akwai matakan da yake so ya dauka a kansa da sauransu to shi sai ya koma ga Allah idan ya faɗi wannan min sharri fulani bil fulan wa junudihi da rundunarsa kasu wasu tsafe tsafe suke yi to wa junudihi da rundunarsa min aljin wa junudihi wa ash- wa atba'ihi da jumma da suke bin sa akan abin da ya niyya wa ashiya'ihi da jama'arsa akan abin da ya niyya min aljinni wal insi na aljanu da mutane Allahumma kulli jaran min sharrihim ya Allah ka san ka kasance mun katanga daga sharrin su Allahumma kulli jaran min sharrihim jalla sana'uka wa ajja jaruka wa tabaraka ismuka wa la ilaha ghayruk idan mutum yi wannan addu'a ya ci gaba da yin wannan addu'a a nan gani nan bari ne insha Allah saboda haka sai mutum ya nemi tsari daga Allah sai abin da Allah ya ga dama cewa zai samu mutum wani abu da jarraba amma muddin sharri mai sharri matukar mutum ya faɗaka to sai ya tsaya da addu'a wanda zaka ji na cewa sai ya ga bayan wani wani mutum yana cewa sai ya ga bayan wani to gabansa zai ta gani insha Allah bai isa ga bayansa annabi wannan ya bayyana da sunan sunan muslim addu'o'i suna nan da yawa irin wannan har wannan addu'o'i ya kawo shi don haka Allah subhanahu wataala sai ambaci kansa ya yi samaa an taba'a ala al-ardi illa bi idnihi a wancan addu'o'i annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambatawa al-mulki samawati an taba'a ala al-ardi illa bi idnihi inna allaha bin-nasi la ra'ufur rahim na'am
وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور
Allah subhanahu wata'ala ya huwa allazi ahyaku Allah shine wanda ya rayar da ku thumma yumitukum shine kuma yake daukar rayukan ku thumma yumitukum shine kuma yake rayar da ku bayan mutuwa ranar tashin alkiyama innal insana lalle kaga mutum la kafu wallahi dan bijirewa ne mutum ya bijirewa Allah ne me kafircewa ni'imar Allah ne amma waɗannan ni'imomi da kafin kafirce musu kamar yadda Allah subhanahu wataala ke faɗi ne kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum thumma ilayhi turja'un haka ne nan ba wa huwa alladhi ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum addu'a da yadda na ambace ta awa idan mutum yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yace Allahu a'azz min khalqihi jami'an Allahu a'azz mimma akhafu wa ahzan wato Allah shine a'azzu min min khalqihi jami'an shine mabuwayi wanda yafi karfin kowa da dukkan a cikin dukkan halittunsa Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahzan Allah shine yafi karfin abin da nake jin tsoro inna nake ta samun barazana da shi sannan sannan ya faɗi bayan ya ya ya abu na Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahzan a'udhu bi izzati Allah sannan sai ya faɗi addu'ar nasa wannan ya ya ce a rubu izzatin na al-mulki samawati an tara ala al-ardi illa bi idni dan duba dai za a ganta cikakke yadda ya kamata a cikin ismul muslim yadda yadda ya kamata yadda take wata kila na dan yi Allah subhanahu wataala ce wa huwa alladhi ahya Allah shine wanda ya rayar da ku thumma yumiitu shine kuma zai yake kashe ku yake daukar rayuwa thumma yumiitu Allah shine ke rayar da ku kuma innal insana lakafur amma mutum lakafur wallahi ya cika yawan kafircewa lakafur me yawan kafircewa ne me yawan bidiyo ne imar Allah ne Allah ya ba mu ikon godiya ga ni'imar sa na'am لكل أمة جعلنا سكنهم ناسكون فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم يعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون
Allah subhanahu wata'ala yana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda irin yadda kafirai suke tsaurin kai Allah ta li kulli ummati ja'alna man sakan hum nasiku ka sai ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li kulli ummati kowace al'umma ga kowace al'umma cikin al'ummomi da suka shude ja'alna man sakan hum nasiku mun sanya musu wani guri ko wata al'ada ko wani guri da suka saba da shi ai mai kulli ummati nabi kowace al'ummar annabi suna da mansakan wani guri da suka saba da shi din nasi kuhu kuma wannan gurin ko ina aka je nan za su dawo ma'ana kowace al'umma cikin al'ummar da suka shuɗe suna da wata ɗabi'a yanzu idan ka zo gwamnati ba ba ka samu mutanen gombe suna da wata ɗabi'a wanda duk inda aka je aka dawo inda ɗan gombe ne to za ka ga irin wannan alama ta tare da shi to idan ka zo ka ce kana so ka warware wannan ɗabi'ar daga mutanen gombe to za ka jima kana fama kafin da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan suna abin haka nan kowane mutane akwai inda suka saba da shi yanzu misali ka ɗauko wani mutum daga ƙauye can ba wuta garin kawai bai wuce gida goma sha biyar ba ko gida ashirin ya saba kawai su je jeji su dan samu abun nan ɗinsu dan abincinsu sai a jima ba a yanka nama ba an ci abinci da nama ba a'a iya wannan an ka ce kai bari da wannan mutumin in ka ɗauko shi ka kawo shi birni ya kwana ɗaya kwana biyu gobe kawai sai ka neme shi a tasha yana gudu zai kuma ƙauyensu idan ya ga kawai rayuwar ku mota ta zo za ta kade shi ta nan mashin ba shi da kuma abubuwa kawai kowa ta kansa yake ba zumunci ba wanda yake ce masa ina kwana ba mu gaba ba mu yaro da ba ki kawai da ba da da shi sun kama a can manya sun san su manya ne yara yara ne dottije dottije ne ana girmama dottije ana jin cewa eh lalle su mutane ne zai je gidan wani ya gaishe shi wani wani zai zo ya gaishe kawai bai zama ya ga kowa in gari yawa ya kawai in kowa zai rai ya an kai da ya yi kawai bi bi ya ce ka ina in ba wannan kauyen kame da shi ba hankalin su ba zai kwanta yara ka ga gari na yin duhu dare yana yi ana tashi a kasuwa wani ya kama hanya kawai hanyarsa ko titi babu da shi da ilakinsa kawai sun kama hanya kutur kutur kutur kutur sauri yake kuma kawai ba ruwansu da wutar lantarkin ba ruwansu da ruwan famfon a rijiya yake jan ruwa wancan ma a nan yake zuwa wannan rijiyar ita ɗaya ne a garin ita ke jan ruwa kuma lafiyar su kana ka koyar da za a ɗebe ka a kai ka tun an jiwa sun ruwa ba fiya wata balle masu yabo ba an jiwa ka kawai ya ini bai sha ruwa a garin ba ya kwana bai sha ruwa domin dole ya fara shan ruwa in ya zama cikin dace yana gudawa لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون akwai wurin da Allah ya ajiye mutane suka saba da wannan wuri in ba nan suka ji ba ina za ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ya wuri kowace al'umma cikin annaba da suka shure haka muka yi su akwai wani abu da suka jinu a kansa haka annaba suka zo suka same su suka rinka gida su suka rinka gida su da kadan kadan ake canjawa ake canjawa za ka kai ma ka sani li kulli ummati ja'alna man kadhum nas wanda ana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwaɗayi ya ga mutane sun yi imani ina mutane suna sabon Allah wani sai kawai sai fadi wai Allah ake saba saboda shi ya fi kowa sanin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane suna tonon kabari ya ce can me ake aka ce kabari ne wani ne ya rasu ya zo guri kawai ina sai kafarsa ta kasa daukar sa kawai sai aka gan shi guru ya faɗi saboda ana tonawa wani kabari zai shiga shi ne da bai kawai ya faɗi akan gwiwoyinsa ya ce ya ikhwani ya ikhwani limithli hadha fa'idu ya ikhwani limithli hadha fa'idu aka shiga da ku yan kwana saboda irin wannan rana fa kun shiri fa kun shiri ba amma sai ka je makabarta kawai ka samu wani yana kokarin dauke wayar wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gofira da huma ta kaddama min zambi wa ma ta'akkara amma ana tsoron kabari ya kasa tsayuwa akan gabawansa sai da ya fara yi fala ya fadi akan gwiwoyinsa yana cewa ya ikhwani limithli hadha fa'idu so da me so da abin da ya sani na bala'in kabari amma mu ina sai ga mutum kawai yanzu wai an sace mashin a kamar a makamarta a'a al'umma kenan zamani ya kai to da ka ne kullu ummatin ja'alna mansakan hum la fala yunazi'unaka fil ard ka ba za su iya jayayya da kai ba a cikin al'amari cewa wai su yi jayayya su kada kai amma wannan ka eh ka sani dai ban al'ada su ce da sabo da suka yi amma wai su ja da kai yanzu sun sun dole da jakariya ne ba za su iya ba sun san kawai suna kafirci ne fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun sun san waye wannan Allah sallallahu alaihi wasallam sun san amincin sa shi ba kana yulaqabu bil amin kafin a aiko shi wa shine aminu aminu makka muhammadul amin amma ana aiko shi suka ce a ba abun fada ba abun ya sai shi ashe kenan ba shi din bane damuwarsu ayatin lahi ne damuwarsu لكن فإنه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لكن فلا ينازعونك في الأرض ودعوا إلى ربك تجبا إلى زواب ومنجلك كرك فاسا ودعوا إلى ربك تجبا إلى تجبا فتن جسيا تجبا إلى المتن زواب الله تجبا إلى المتن زواب على القرآن تجبا يا مسلم لا معبود بحق إلا الله كرك فاسا إنك لعلى هدى مستقيم لله يا محمد in ji Allah la'ala hudan wallahi kana bisa wata shari'a mustaqimin miƙaƙƙiyar shari'a da karka da wani abu ila rabbika kamar yadda Allah ya biya masa ne wa innaka la minal mursalin lalle kai kana cikin manzanni ba shi ba wannan ya je ba ya tafi ba da kai da kai wannan Allah ya ga masa innaka la'ala hudan mustaqim innaka lallai kai la'ala wallahi kana bisa hudan wata irin shiriya mustaqimin kuma mai kakken shiriya in ji ubangiji da yake a zuwa shiriya annabi sallallahu alaihi wasallam ai an gama wanda ya take hanyar sallah ya fata shi kam ya gama doka in muna son nasara duniya da lafiya mu yi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu na karanta Allah ce Allah ya hukumu bai wa duniyar kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in je da duka. In ku suka ce za su yi jayayya da kai. To fa qul Allahu a'lamu bima ta'malu. Kace ku ne. Allahu a'lamu bima ta'malu. Allah ya san abin da kuke aikata. Ku je inda ya san inda. Amma in gaskiya kuke so a rike gaskiya Allah za mu yi ku rike gaskiya. In dai gaskiya muke so mu rike alqur'ani. In gaskiya muke so mu rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kauce da bid'o'i mu kauce da shirka mu kauce da duk abin da ba addini ba Allah mu shi mu rike addinin Allah bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka ce a'a ni kaza nake so ni kaza a'a maganar abin da kake so maganar abin da kake ki maganar baka son wani maganar malama ne ba naka bane maganar malama ne kawai naka duk wannan ba shi bane tsaya akan gaskiya ina gaskiya sai kawai ka rike ko da gulma ta gaskiya ta zo daga bakin shedan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaskata shi so da gaskiya idan ka zo ka rike gaskiya baka da wani naka sai abin da yake shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-buhari shine naka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita naka bisa fahimtar magabata mazo da ne na kan bid'a ko shirka ko zaki ta abai ko wasu abubuwa da karkace ba ruwan da wannan Allah ba zai tambaye ka me ta ba ke ko shi ko me ta ba ko shi ba a'a ba yi kai gare ka ba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yu'minu billahi wal akhir wa dhakara Allah katira to ka alike tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi kuri wa in da da muke cikin jayyiya da kai wa qul la ta'ala bi ma ta'malun kan ce su Allah ya aikata Allah ya hukumu bainakum yawm al-qiyamah Allah shine zai yi hukunci tsakanin ku ranar tashin al-qiyamah فيما كنتم فيه تختلفون في الأمر والكذب ولا تسعى لي أشياء أنا أشعر كما تزعم هذا الوضع wanda ya zo da ƙarya zai gani wanda ya zo da gaskiya zai gani Allah za ku yi da gaskiya na
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير Allah ta alam ta alam shin baka sani ba anna Allah ya'lamu ma fi samawati wal ard cewa Allah ya san abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa babu wani abu da ke cikin duk abin da ke cikin sama da abin da ke ƙasa Allah ya sani inna zalika fi kitab duk wannan labarin sama da kasa din nan fi kitab yana cikin littafi Allah ya sa a rubuta farko abin da Allah ya halitta kamar yadda ashabu sunan suka ambata alhaji ne da sirri ko da ta'ala ya ambata tafsirin sa da tsashi ma ko kabiri Allah ya rubuta ya halicci alƙalami yace rubuta yace ya Allah me zan rubuta yace rubuta ilimi na game da kaddarori gaba ɗaya za a yi kaza za a yi zama kaza za a yi alkawari kaza za a yi kaza a cikin duniya za a yi mutane kaza a kasa kaza ya yi kaza a kasa kaza kan duniya rikita duk waɗannan abubuwa na rikita rikita da abubuwan da ke faruwa da samu da rashi da kwanciyar hankali duk abin da kake da yi Allah yana sane da shi inna zalika fi kitab komai kawai in lokacin sai ne sai riga faruwa inna zalika ala Allah yasir kuma haka lalle haka abu ne Allah yasiru abu ne mai sauri ba wani abu ne mai wuya ba kawai Allah ya bada labari cikin ƙasa da Isra'ila ya baka labarin duk duniya da abin da cikin ta Allah mai sauki ne abu ne inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah yasir haka Allah subhanahu wa ta'ala shine kai abun bauta babu wanda yake da sifa ɗaya daga cikin sunan da muke ambatawa na Allah babu wanda yake da me yasa za a bauta wani Allah an zalunci Allah in aka bauta wani ya samu Allah ya gangan kai bai dace ba Allah ya ba mu ikon yi masa biyayya wallahu ta'ala ala kuma muna rayu lokaci na gaba za mu tashi inda muka tsaya muna fata Allah ya sa mu dace na'am bayan Allah da suka turo su bukatun bayan Allah su ya su da addu'o'i muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya karbi addu'o'i wanda yake bukatun muhalli Allah subhanahu wata'ala ya azurta shi da jari da aiki Allah ya azurta shi da masu albarka wanda yana neman promotion tsawon lokaci bai samu ba Allah subhanahu wata'ala ka bashi Allah ka yassare masa Allah ya sa a ci nasara Allah ya sa ya samu a waɗanda wadda ba lafiya ciwo na jinnu Allah subhanahu wata'ala ya ba ta lafiya waɗanda suke da buƙatu daban-daban masu buƙatan jari masu buƙatan ayyuka Allah subhanahu wa ta'ala azurta su da ayyuka masu albarka dukkan mu gaba ɗaya kowa da irin buƙatun da yake da su Allah subhanahu wa ta'ala ka biya mana buƙatun mu na alkhairi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya a masu uzurori daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala kana ganin uzurorin kowa a cikin mu ya Allah kowa ka shiga lamarin sa innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wannan haɗuwa ta mu Allah ka hada mu cikin jannatin firdaus Allah ka samu na cikin waɗanda suka dace a waɗannan kwanaki masu albarka yara ƙanana da suke tare da mu Allah ya kame su kamewa irin tasa ya tada su tayarwa mai albarka innahu ala kulli shay'in qadir dukkan duniyar ma ko ina suke Allah ya musu kariya ya mana kariya Allah ya kare mu daga fitintunin ƙarshen zamani iyayen mu Allah ya gafarta musu kakannin mu Allah ya gafarta musu Allah ya sa mu da suna cikin yantattu a waɗannan kwanaki na Ramadan da zuriyar mu da iyalan mu Allah ya yanta wuyayen mu daga shar daga wuta zuwa aljanna inna Allah ala kulli shay'in qadir waɗannan karatuttuka Allah ya sa su zama hujja gare mu ranar tashin alkiyama Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke faɗa da abin da muke karantawa da abin da muke saurare Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da su shugabannin mu Allah ya ba su ikon yin adalci ya ba su ikon yin aiki na gari masu neman mulki waɗanda suke da nufin alkhairi da taimakon talakawa Allah ya ba su dama waɗanda suke nufin azurta kansu da hannamewa Allah ya kawar da su da hana su إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والجامعة الله يقال من البركة أتكنت الله يقال من كاريسا ya sanya albarka a cikin ma'aikatanta da kuma ɗalibai da dukkan kowa da kowa a cikin inda hu samiru qarib mujibu da'awat اللهم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank you. Thank you. Aşağı. Thank you. Thank you.